ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karam la ilaha illallah sha ɗaya Allah ka sa mana imani da ikilasi karanta fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah ka yafe mana abinda za mu yi a daidai ka ba mu ladansa wanda muka ya kuskure Allah ka gafarta mu darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanci fatiha kafa uku abinda muke karantawa kar ya zama hujja a kanmu Allah ka sa ilimi ne wanda zamu amfana al'ummar sayyidina rasulullahi su amfana sallallahu alaihi
faɗi da fatiha da salatul fatihi Allah ka yarda ka amince dan girman zatin ka subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah adada kulli halim tabawtu ila bil afyan fatah darun ya rabbul alamin اللهم نور بالكتاب القران بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وادلك به لساني amin وقبوه جلالا واسرى به فاني وقبوه على جهول قوة انه لا حول ولا قوة الا بك ارحم الراحمين كلام قديم لا يملك سماعه تنبيعا قولا وفيلا ونية به تفعل من كل داء ولا وشيء دليلا لقلبي ان جعلي وهي رشيفا يا رب متاعي بالسر حرتي ولا يربه قلبي وسمعي ومقلتي اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأسمع كلاكنا بالهلم وسهل لنا أبواب الرامد وأشهر علينا منك يا فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحج محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وإسر كلماتك وروحك وبحج توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور آدم وفرقان محمد عليه وأجمعين وبكل وحي أوهيته أو قرآن قريته أو سعدا رأيته أو جميع أفكرته أو فقيرا أدميته أو رانا هديته وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى وأسألك باسمك الذي بسطت به أبلاغ العباد amin وأسألك باسمك الذي ولا تؤل الأرض فاستمر وأسألك باسمك الذي ولا تؤل الجبال فأحسن وأسألك باسمك الذي أتمنى بأرشك وأسألك باسمك الأمر الدائر الهادي الصمد أن يترى المنزل في كتابك من لم يلد منه وأسألك باسمك الذي ولا تؤل النهار فاستنار وألا الليل فأبدا ولي على مشيك وبكبريائك بنور وجهك الكريم أنزل لك القرآن والعلم وتقلده برهن والدمع والسمع والبصر وتتعمل به جسدي amin بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المقتول amin من رمزك لا لا المبدع دائما الباقي المكلد في قلب نبيك ورسولك محمد وأسألك باسمك الأعظم واهد بهذه الأهادي amin المتعالي أنوار الكم والعدد المقدس عن كل أحد الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلى على سيدنا محمد الصراحة الوجود amin وسوى الأذان لكل موجود ثلاثا نزل في قلبنا الإيمان وتأخذنا القرآن وتبين منه على آياته وتبتغي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النذر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم amin ربنا ورب الملائكة وروحه تقبل منا إنك أنت السميع والعليم الغفار الحمد لله alƙalam Allah za mu tare mana hudu alƙalam yana to ɗari da tafiyan da biyu to na gani kan nusu to na gani ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد ذو الأر المنجد والبدء الشديد الهادي صفوة عبيده إلى منهاج الرشاد والمسلك السديد المنئم عليهم بعد شهادة التوحيد براسة عقائدهم عن ظلمات التشقيق والترديد أسالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم واكتفاء آثاره الصحابه الأكرمين المكرمين مم.
بتعبيد وتسديد المتجلي لهم في ذاته وأفعاله بموازنة أوصافه التي لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد المعروف إياهم أنه في ذاته واحد لا شريك له فرد لا مثل له سمد لا رد له منفرد مم.
وأنه واحد قديم لا أول له أزلي لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدي لا نهاية له قيم لا انقضاء له دائم لا انصرام له لم يزل ولا يزال موصوفا بأنوث الجلال لا يقرأ عليه بالإنقراء والامتثال يتثرم الآباد وانقرار الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر مهدود مقدر وأنه لا يمثل الأجسام في تقديره ولا في قبول الانقسام وأنه ليس بجوهر ولا تهوله الجواهر ولا بأرض ولا تهوله الأعراض بل لا يمثل موجودا ولا يمثله موجودا ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء وأنه لا يهده المقدار ولا تعويل أكدار ولا تهيد به الجهات ولا تغتنمه الأرضون ولا السماوات وأنه مستو على الأره على وجهه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسات والاستقرار والتمكن والهلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته مهمولين بلطف قدرته ومقهورين في قبلته هو فوق الأرض والسماء وفوق كل شيء لا تقوم سرى فوقية لا تزيده قرب إلى الأرض والسماء كما لا تزيده بعد عن الأرض والسرى بل هو رفيع الدرجات عن الأرض والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والسرى وأنه مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد إذ لا يمثل قربه قرب الأجسام كما لا يمثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يهول في شيء ولا يهول في شيء تعالى أن أن يهويه مكان كما تقدس أن أن يهده الزمان بل قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان وأنه باين من خلقه بصفاته ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته وأنا مقدس أن التغير والانتقال لا تهوله الحوادث ولا تعترض العوارض بل لا يزال في أنوث جلاله منزان عن الزوال وأنه عالم بجميع المعلومات محيط علمه بما يجري في تقوم الأرضين إلى أعلى السماوات لا يعذب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء بل يعلم الدبيب النملة السوداء على سكرة السماء في ليلة الظلماء ويدرك حركات الذر في جو الهواء ويعلم السر وعقبه ويدلي على هواجس الرمائر وحركة الكوادر وكفية السرائر بإلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في آذال لآذال لا بإلم متجدد حاصل في ذاته بالهلول والانتقال على مسل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقري لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترهمون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم to Allah madaukakin sarki yana cewa wa minhum daga cikin wayannan munafukai na Madina allazina yuzuna nabiyya akwai wanda suke cutan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi aibihi da aibata sayyidina rasulullahi wa bi naqli hadisihi da cire zancen annabi daga wani guri akai wani guri to yi dama giba ko ba da annabi ba ko da wakai da wani to aljibatu ashaddu min zina to bare wanda ya cuce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi alhali qur'ani ya faɗa fal ya hazara allazina yukalihuna فليأذن الذين يكالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب to yi أليم sayyidina rasulullahi umarnin zama idan an saba ba a wanye da duniya lafiya ba ko masifa ta faru a nan duniya in ko Allah ya yi istidraji to a lahira lalle Allah ya alƙawari zai yi azaba ga wanda ya saba masa ina mutumin da ya ɗauki maganan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kaiwa wani guri yana yayatawa alhali abin da ya kai ba gaskiya ba ne to Allah ya ce wa'annan suna cutan annabi amma haƙiƙani cutan zai koma gare su kuma duk wanda aka kama yi da irin wannan hukuncin kisa ne a kansa don da aka je yakin tabuka ba ai yakin ba aka dawo da za a dawo a yakin tabuka sai raƙumin sai da na rasulullahi ya bata sallallahu alaihi wasallam da raƙumin sai ya bata yi ne irin wannan masu yin wannan magana sai suke cewa ah shi da ya ce kaza kaza raƙumin sai ya bata ba a samu inda raƙumin yake ba don ba za mu faɗa abin da ya faɗa ba to Allah cikin ikonsa Allah ya wahaye ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai jibril ya zai rada masa a cikin tawaganka da suka zo yakin tabuka wane da wane ga abin da suke faɗa haka ne haka ne sani bai ce ina kali da dan walidu ya ce ga nan ya rasulullah ya ce ka je a guri kaza a cikin tawagar mu wane ka ce wane da wane wane ya zo ina neman sa ni muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yi ne khalid bin walidi ya je wannan inuwar ana nan a jejin tabuka sai ya ce ina wani ya ce gani nan dama munafukan su biyu ne ya ce kai ne wani ya ce to sai na rasulullah yana kiran ka ya ce mu je sai munafikin ya ce ba zai je ba ya ce ba zai je ba khalid ya ce a, annabi ya kira mutum ka ce ba zai je ba ya ce to barka riga ya zuwa da ya zada takobi sai ya dauke kan wancan shi yasa na ce kisa ne ya zama wajibi a kansu kai ba za mu je ce zan je ya ce to zo mu je sai suka kama hanya suka zo annabi ya ce duk maganar da kake faɗa na ji ka ce ya aka yi kaza kaza har ka ce da abu kaza ne cewa da raƙumina ba zai bata ba ya ce mun ɗauko mutane wajen zango goma sha biyar daga madina zuwa tabuka an fi zango sha biyar ga ta kuma a gefen siriya mun zo wanda muke jira yau kusan sati biyu ba su zo ba kuma na ba ku shawara mu fice wani gun ne kun ce a dawo gida idan yanzu raƙumin na bai bata ba to a ina za ku samu ladan yakin ai da raƙumin ya bata aka hidan nema in yakin bai samu da Allah wannan ya zama shi ne musanyan abin da ake buri to amma raƙumin ba wai ba musan inda raƙumin yake bane yana nan a guri kaza a bayan icen tsakwara ne ya rike akalan rakumin da kansa ku sa ya gaba kalibi ya je kunto aka sa ya gaba ana bi tiryan tiryan tiryan da inda annabi ya faɗa da aka zo gurin sai ga rakumin Allahu akbar aka sa hannu aka kunce shi aka da aka ce ga ya rasulullahi to wannan da aka yi shi ma wannan nabiyin da bai biyo ba kisa ne a kansa to duk mutumin da ya cuci sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hukunci ne a kansa kuma cuta ɗin ta siga da yawa ya zo a littafin a shafa na alƙari ko habaici kai wa annabi a matsayin zagi yake ko magana mummuna ka faɗa a matsayin zagi yake imamu maliku imamu darul hijiri ya toye irin waɗannan kafa wani mutum ya zo gaban imamu maliku imamu darul hijiri ya zo daga ashafa na alƙali iyar ya ce imamu maliku wani ne ya ce da annabi kaza maganar da ya faɗa ta zagi ne wani ne wai ya ce da annabi kaza me hukuncinsa imam maliku ya ce ai duk wanda ya gaya annabi kaza to a gunsa dai hukuncin da yake kansa kisa ne dole a sare wuyansa wani ita ce fatawar sai imam maliku ya ce to jama'a ta yaji a sare wuyansa ya ce a ni ɗin wai tambayowa aka yi na ji ya ce a mu a bakinka muka ji ai shi ke naka tayi aka sare wuyansa da ba ya haka ba nan gaba da wayo za a zagi annabi shi da ya ce me fatawar wanda ya ce ka za ka ce kisa ne imaliki ya ce a sare wuyansa ya ce wai hi fatawa ya tambaya wai ji ya ana faɗa ka ce to mu a bakinka muka ji to saboda haka sai na rasulullahi duk wanda ya cuce hukuncin kisa ne a kansa dalilin ma da yasa Allah ya sauke wannan aya anna jama'atin minal munafiqina su dai wasu jama'u ne na munafikai takallamu suke magana bi yaqihi sallallahu alaihi wasallam a hakin sayyidina rasulullahi bima la yaliqu da abin da bai dace da shi ba fa qala ba'ruhu li ba'd sai wasu munafikan suke gaya wasu kufu an zalikal kalam ku kame bakin ku gabarin wannan magana liya la ya bulughu zalika kar a kai masa magana fa ya qala la min wararin kuma hakan ya zama cuta gare mu fa qala li jallas jallas dan suwaidu yace na qulu ma shi na yace su za su faɗa abin da suke so sun manati za mu je gunsa fannin zuru makulina bari mu faɗa abin da ranmu yake so inda mun je zai ba mu labari abin da jallafu ya faɗa wani halihu sai mu rantse masa kuma da Allah in mun faɗa abin da muka faɗa in mun je ya ba mu labari mu kuma sai mu rantse da Allah akan ba mu faɗa ba fa yusaddiquna fi ma naqulu kawo ko zai gaskata mu cikin abin da muka faɗa fa inna ma muhammadu sai na rasulullahi zai musu uzuri to sai da suka yi wannan shine Allah yanzu ya sauke aya a kansu wa yaquluna idza nahu an zalik yayin da aka hana su wannan liya la yablughu domin kada labari ya kai mata sai ce huwa uzun yasma'u kullu kila yanzu duk abin da muka faɗa ne wa yaqbiluhu zai daulanci abu fa idza halafa la lautu ai yayin da muka rantse masa ana lam na qul in mun ce ban faɗa ba sadaka na zai gaskata mu qul huwa ga ya musu uzunin mun samiun khairun da za ku saurari maganar annabi Allah ya ce khairun da kuma shine mafi alkhairi gare ku la mustafi a ba ku je ku saurari abin sharri ba yuminuna billahi ku imani da duk abin da Allah ya aiko wa sayyidina rasulullahi wa yuminu lil mu'minina ku imani ga abin da mu'mine su ma aka zo musu da yi ma aka bar hubi cikin abin da aka ba su labari la li gairim aba ga wannan su ba wallahu wannan lanjaye lamu zaida malaman nawa suka ce ƙari ne lil farqi domin a raba bainal imani tasalim imani na miƙa wuya wa gairihi da waninsa wa rahamatan kuma hakan shine zai zama rahama gare ku lillazina ga wayanda amanu suka yi imani minkum daga cikin ku wallazina yuzuna rasulullahi kun ga wayanda suke cutar sai da na rasulullahi ko su waye in ji Allah lahum azabun alim Allah ya ce za mu musu azaba mai radadi a yau su ne wanda suke afkawa ga iyayen sai da na rasulullahi su faɗi magana munana da wanda suke zagin matayen sayyidina rasulullahi da wanda suke zagin sahaban sayyidina rasulullahi duk Allah ya alƙawari zai musu azaba saboda haka mai ishiriniya mai samarar dani mai risala abu zai da ƙira wani ya yi mana magana ya ce rigingimin da ya faru a tsakanin sahabbai ku kame bakin ku kurum duk ranar lahira Allah zai musu gafara kuma abin da ya faru na yaƙe-yaƙe tsakanin sahabbai abin bai faru ba sai da mashiya ta Allah dan annabi yayi iya kokarin sa kar abin ya faru Allah kuma ya kaddara sai ya faru sai da na rasulullahi yace na roki Allah yaƙe-yaƙen nan da za a yi kara ya tsakanin al'umma na Allah yace ya rasulullahi bakin alƙalami ya bushe sai sai na rasulullahi yace to me mafita yace Allah yace za mu baka ceton su ranar lahira za mu baka ceton su amma bakin alƙalami ya bushe wannan yaƙe-yaƙe dole sai an yi to saboda hakan da ya faru ka daina zama kana zagin sahabban sai da na rasulullahi duk mutumin da yau ko a karan kanka ai shari'a da kanka za ka auna ta ko idan kuna zaune da mutum ya zagi matarka ko almajirinka ne ya zagi matarka wace irin soyayya yake nuna maka wannan ka ga rai ba zai so baya ko to a bar komai mutum ya zagi ɗanka ba ya ce kuma kai yana son ka ai so tsakaninka da hi da kai da hi bai zama wajibi ba so ɗin bai gaskata ba haka nan wanda muna zaune da ku yanzu mutum ya zo ya zagi almajiran nan duka ya ce kuma yana so na ai soyayyarsa da ni bai gaskata ba dama yi soyayya yana da tsari in kana son abu duk abin da ya daurace abin fa sai ka so shi kuma duk mutumin da yanzu yake son yarinya a nan garin kuka da a nan garin namu tun Allah ya da in dai soyayyarsa da yarinyar ya zama gaskiya abin da zai fara faruwa duk dangin yarinyar zai je na ƙaunansu bayan ya gama ƙaunan dangin gaba ɗaya kuma sai ya je yana son garin nan don ƙyar nan garin da zai je yana ƙauna ko hira ake a mota daga an kama sunan garin nan kunnensa yana kai saboda a garin da yarinyar da yake so bayan ya so garin nan kuma sai ya so mutumin da yake karkaran nan kuma sai ya zo almajiran da duk suke nan duk abin da ya sha haifar masa da wannan san yarinya ce kur to soyayya ba ta gaskata da sai da na rasulullahi ba zai taɓa yoyuwa kana son annabi wani wanda yana inuwan annabi ka ji kana kinsa ba in ma ka faɗa baki cewa aiki bai tabbata ba muna da labarin wani balarabe wani yarinya yake so sunanta sauda baka da soyayyarsa da yarinyar ya gaskata a unguwar yarinyar yarinyar baka ce a unguwar kuma akwai bakin kare durwa shikenan Allah cikin ikonsa wata rana akan raƙum yana tafiya sai ya ga bakin kare durwa sai ya yi tsalle ya sauka akan raƙumin ya dira ƙasa ya kama ya soke raƙumin ya yanka ya farɗe cikin raƙumin ya ɗau hantan ya ba wannan karen darwa aka ce wani me yasa aka yace a a ko yarinya da nake so a unguwar na ga kare wannan karen ya yi kama da karen unguwar suwanci saboda haka ya sa ne masa haka wannan fa ka- kare ne ya yi kama da karen unguwar wani an yadda a sulwantar da raƙumi to yaya wanda yake inuwan sai da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma a ƙa'ida in dai shari'a za a bi wallahi in akwai kare a madina idan ka ji ranka baya son karen wallahi baka son annabi kare a madina an ce wannan karen na madina ne idan ranka bai so karen ba Allah baka son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa amma zibtum anna ashabul kafi ثبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين آسيا لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا أنك كل إذا شبدا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا دلعت تزاوض عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتاسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم- وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل to kun ji ba ashabul kafi ai yayi haka ma wa kalbuhum basidan zira'i mutane ne mumunai saka ba Allah a ciki an samu wani makiyayi shi ma ya bar kiwon ya higo cikin su shi ma makiyayi kare kuma yana da alƙawari duk inda mai shi yake sai ya bi gurin to da mutanen nan suka yi suka yi baccin shekara ɗari uku nan Allah ya ce har da karen zan gama tun da karen nan mutanen nan suna so na karen nan yana son mutanen to ni ma ina son karen wannan karen wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimali wa qalbuhum basitun zira'i bil wasili law idalatu لو alayhi اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم روبا to ba ma nan ya tsaya ba ranar lahira yanzu karen dan aljanna ne shi dai ba sallah yi ba kare dai ba azumi yayi ba ko yayi ba kuma kalmar shahada ya furta a sarari ba amma yana son masoya Allah Allah ya ce dan aljanna ne duk malamin tafsirin duniya ya san dabbobin da za su yi ga aljanna karen yana ciki na'am shagon annabi salihu yar aljanna ce jakin uzairu dan aljanna ne huda hudan bilkisu yar aljanna ce dan marakin annabi ibrahim dan aljanna ne ragon annabi ismaila dan aljanna ne barakan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi shi wasallam ma dan aljanna ne to tururuwan annabi sulaimanu shi ma dan aljanna ne karan ashabul kafi Allah ya ce dan aljanna ne amma lahira duk za a juya su a siffar ragon annabi isma'ilu Allahu akbar wannan ya yi mutum ya yi tunani a nan kare zai yi ga aljanna dan ya so masoya Allah da manzansa to jama'a ina wanda ya so annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai duk abin da ya dauranci manzon Allah in an ce wannan abin yana nasaba da annabi ya matsi manzon Allah to abin kurin ka ji kana kaunansa imamu maliku imamu darul hijri Mhm.
wata rana aka ba da fatawa a birnin madina gwamnan madina ne ya baiwa wani mutum essa labarin ya zo daga cikin littafin da ake kiransa da wannan sharhin lawali wato jawahirul ikilili yawa mawahibul jalil fi adillatil kalil imamu maliku ya zo albidaya wani haya na ibnu kasir Mhm.
to imam ma bayan gwamnan ya ba da yarsa kuma yake so yarinyar ya fidda ita a gidan sai ya ba malamai fatawa ana so a raba matar gwamna yar gwamna da wannan mai karamin karfi aka ba fatawa dole mutumin ba girma ba arziki ya saki yar kuma ba tare da wani doka ta shari'a da ya tsallake ba Allahu akbar.
to bayan ya saki sai wannan fatawa aka ɗauka aka wa imamu maliku imamu maliku ya ce a wannan saki bai yi ba bai yi ba aka ce to gwamna fa zai je ya ce a ya ji mana magana ta Allah ya ba magana wani gwamna aka ji a gaya gwamnan madina ya ce a ji a zo min da maliki ko a haka ko a ɗaure imamu maliku a kawo shi gaban gwamna ya ce yaya na yi hukunci ka ce bai bai ce to ai hukuncin naka ba na Allah ba ne da na Allah ne sai a tabbatar shi ka na dole bai yi ba Mhm.
sai ce to shikenan a ɗaure hannun maliki da ƙafansa a yi yawo da yi a madina da kansa ya ƙaryata kansa akan fatawar da ya bayar Inna lillahi wa inna ilaihi.
maliki ya ce a ba zai yi ba gwamnan da ya fara dukan imamu maliku sai da imam maliki ya zama baya iya ɗaga hannunsa saboda duka sannan kuma ka ɗora yi akan taguwa a madina a yi yawo da yi a kasuwa ya ƙaryata kansa aka ɗauki imamu maliku a taguwa bayan an ɗauke ya taguwa imamu darul hijiri falila alhamdu ya ce to jama'a aka je kasuwan okada wanda ya sanni ya sanni aka ce kai bayani ya ce wanda ya sanni ya sanni ni ne imamu maliku imamu darul hijiri wanda bai sanni ba yau ya sanni fatawa aka tambaya na bayar kuma na ba da fatawa irin yadda Allah ya faɗa a bayar mun bayar wannan shine magana kur to daga nan aka sake gaya gwamnar ai yawo da maliki zai zubarwa da gwamna daraja aka zo aka ajiye maliki ma maliku ya jinya yau da gobe yau da gobe sai aka samu juyin zamani aka yi wa wannan gwamna aka sauke shi wani gwamna makiyinsa kuma ya hau maliki da an kara ba sai ga gwamna a ɗaure hannu da ƙafa an yi masa ɗaurin butan mala aka kawo shi gaban imamu maliku aka ce abin da ya maka ba sai a lahira ba Allahu akbar.
a duniya za mu rama maka dan idanunka ya yi sanye ce a ai jinin annabi ne ya Allahu ga yadda lokacin da yake daga bulala baya bari ina cewa fil hilli na yafi ai Allahu akbar.
ai ba na zo ta sanadiya na wani jinin annabi a ce ni ne sanadiyar rigansa wuta ya ce wallahi na yafi Allahu akbar.
ya ce wanda yana nasaba da annabi muhammadu Sallallahu alaihi wa ya sallam.
ce har dan ya doke ni wani abu ne ya ce ai kafin bulala ya fada ai yafewa nake ai jinin annabi muhammadu ne ai bai kamata wanda yake da nasaba da manzon Allah ya ce mu maliki da muka zo muka miƙa kokon bara za mu ci alfarman annabi Sallallahu a ce alaihi kuma ta sanadiyarsa a ce wani al'umman su ya shiga wuta ya ce ba na bukata wallahi na yafi Allahu akbar.
to ko laifi ya ka maka wanda yana da nasaba da manzon Allah ai ya kyautu dan darajar annabin ka gan shi amma duniya ya zo ƙarshe yau sai a zagi ai ya ce addini ne a zagi sai da na abokar kuma a ce addini ne a zagi sai da na umaru a ce addini ne a zagi ma'awuya buna su musa bayana a ce addini ne ai idan zagi zai zama addini Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma wala tasubbu allazina yad'una ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم Allah ya ce da kafira m- m- sahabban annabi Mhm.
ya ce ku zo ya kira su guri ɗaya sai ya ce ya rasulullahi ka gaya mutanen ka fa da Allah a daina zagin gumakan kafira wannan
Mhm.
shi dai gunki in an zage shi mu a shari'a daidai ne ko Allah ya ce duk Allah kar a zagi gunki Allah ya ce ku daina zagin gunkin su sai ya rasulullahi wani abu ne aka ce fa yasubullah in kun zagi gunkin sai su rama akan Allah Zahiri.
kaga ku kuka jawo Allah zagi da ba ku zagi gunkin su ba ba za su zagi Allah ba to Allah da ya ce kar a zagi gunki yanzu kai sai ka miƙe kafa ka zagi sahabin annabi ka zauna lafiya Wani mutum.
gunki ma kar a zaga kuma hadisi yayi maganan zagi sibabul muslim fusukun wa kitaluhu kufrun annabi ya ce daga zaran ka zagi musulmi kana ɗaukan magana ta zagi kana jefa musulmi a ran nan ka zama fasiki karijin ani ɗaci kitaluhu ka kama musulmi fada annabi ya ce ran nan ka zama kafiri to jama'a ko ba komai aka ce wai sahabban annabin nan musulmi ne aka tambaye ka ya za ka ce duk dai rayin tunaninka aka ce wai musulmi ne ko ba musulmi ba ne tambaya da za a maka kurum ai kaga ba ka ce da su kafiri ba ko to me dalilin zagin su sai da na rasulullahi duk mutumin da ya karanci tarihi ba yadda za a yi zagi jama'ar manzon Allah mutum ya duba alkamil bi tarik da kuma tariku ibn khaldun da albidaya wan nihaya da sayyir al-alamun nubala na imam zahabi da tariku islam da tariku bagdada wa zaili tariku bagdada da tariku ibn asakira tariku damaska na ibn asakira duk wanda ya duba wayannan wayannan mutanen fa a zahiri ne mutane wallahi sun fi karfin mutum sun fi karfin mutum shi abin da tarihi zai nuna ma da ka san Allah baya mistake Allah ya yi abu ya manta ya ce zai gyara baya yi tun da kaga Allah ya aiko annabi Allah ya zaɓi mutanen ya ga masu da su to ka zuba ido da sanin Allah da akwai wanda suka dace su zauna da annabi ba su ba da su za a kawo amma da kaga Allah ya bar mutanen nan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna guri ɗaya da sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana san barka san barka akan aikin da suka maka su saka wa sai na rasulullahi kai kuma annabi yana san barka kai kana kushewa ai mutanen sun fi ƙarfin mutane ai a suna ne mutane in dai ban da annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wallahi duk duniya ba wanda ya kai su sai dai annabi ka zama in dai mutum ba annabi ne shi ba to kowaye shi wayannan mutanen sun fi shi tarihi ne nuna mana haka ba wanda ya haɗa kafaɗa da su babu shi a nan duniya kenan idan an je lahira to gaskiya annabawan ma sai sun miƙa ƙoƙon bara gurin wayannan mutanen amma a nan duniya a baiwar da Allah ya baiwa annabawa to in dai ba annabawa ba shikenan shikenan ba wanda ya kai su amma je lahira waye mutum ai ko annabawa sai sun kama kafa da su wallahi ka gan na gaya maka saboda annabi Musa zai zo tsulub ya tsaya cikin mu ya ce yana neman alfarma ya ganshi a al'umma manzon Allah da wannan sahaban zai zo ya zauna alfarma zai nema zai shiga cikin mu annabi isa ranar lahira alfarma zai nema ya zo ya ganye a tawagar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam
annabi ibrahima shi ne baban sayyidina rasulullahi sallallahu a ran nan kuma yana inuwan ɗansa ya yarda a ran nan annabi ne a kan gaba sai ya zo annabi ibrahim ya shiga inuwan duk annabawan kowane annabi sai ya zo cikin tawagar mutanen nan sun shiga kuma sun zo za su zauna su abubakar din ne a gaba su suna baya annabi ya ce ba kwa so ranar lahira annabi isa da musa suna cikin ku suna cikin su kuma an zo wai ba fice gaban sa zai ba abubakar din da umar da usman ne a kusa da annabi sai su raba su zauna suna dan su annabin nasu ne alaihi shi kuma annabawan annabin dan uwansa ne amma nan da sahabban nan za su tashi a guri da to wayannan mutane idan ana yi wa annabi wahayi albidaya wan nihaya abubakar duk yana jin abin da jibril yake faɗa amma fahimta ne baya yi sai ja rasulullah jibril na ji ya zo kuma ya koma amma duk ina jin fa abin da yake faɗa me yace zai ce ban gane ba amma dai na je na ma wasu maganganu matsayinsa ya kai ya ji wahayin da jibrili yake kawo wa annabi to kai yaya me wannan annabi kuma aka masa tambaya kun san wa ma yandiku وما ينطق عن الهوى إن هو.
إن هو إلا وحي يوحى kaji sai na rasulullahi sallallahu alaihi baya magana biye wa son zuciya fa wasallam. Ya mutu.
amma ka ce rasulullah wai a duniya wa kake so ne wa ka fi so a duniya ya ce a maza ya ce eh don a maza ne abubakar nake so kaga dai baya biye son zuciya Allah ne ya shaida shi Insha Allah.
ya ce to gaskiya abubakar nake so shi kenan aka dawo aka ce ya rasulullahi a mata fa ya ce a mata ya ce to yarsa nake so Eh, in dai a mata ne aisha nake so a maza kuwa abubakar nake so shi kuma baya magana don biye wa son zuciya to annabi yana son kayansa kai ka zo kana fere harshe kana zagin su wannan zai zama addini ai rayin sanin tarihi ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ni ba daɗayi na Allah ba zai yi na rike wani mutum ba daɗayi ba da zan rike wani ba daɗayi a duniya da abubakar zan rike amma ba zai yoyi ba ba daɗayi na Allah Ya faɗa.
amma dai da zan rike to gaskiya abubakar zan rike haka sai da na rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
ya faɗa haƙƙin abubakar an yi wa annabi tambaya ya ce su waye waziran ka ya ce to wazirai na ne a sama in ba na nan wanda suke kula da masarauta wanda suke masarautan Allah Hmm.
suke kula da al'amura na ya ce jibrili ne da mika'ilu a ƙasa ya ce to abubakar ne da umar wannan su ne wazirai na haka annabi ya faɗa sayyidina usman ibn affan annabi ya ce masa sayyidina usman akwai lokacin da manzon Allah bai jin daɗi yayi wani irin kwanciya duk sahabbai sun yi bai gyara jikinsa ba da abubakar ya zo sai da annabi ya tayi ya gyaggyara jikinsa da umar usman ya shigo ya rasulullahi abubakar ya yi go umar ya yi go usman abu ali ya yi go duk baka gyara ba ah to usman din mala'iku suna kunyansa dole ne na ji kunyar wanda mala'iku suke kunyarsa Allahu akbar.
yanzu kuma ake wa usman din rahin kunya mala'iku suna suna jin kunyar usman kai kuma ka ce ba za ka ji kunyar sayyidina usman ba ba wannan ba ku duba littafin da ake kiransa talikul khulafa wa na imamu suyudi ko da ka mutu a duniya ya yi shekara dubu goma wallahi duk makiyin usman sai ya tashi ya bi dutsen ka daina gani kana lahira in dai akwai kiyayyar usman na kwayan zarra a zuciyar mutum ko ka riɓe ka zama garin ƙasa to in dai dujen ya zo allah ya ce sai ka bi ko malamin da ya faɗa haka ya fi kowa sanin sunna a zamanin mu shine suyudi a tarihin na kula bawon ra'ayi ne ya ce wallahi makiyin usman ko waye he ko yaye je lahira ko yaye dade a lahira in dai dujal ya zo inda kin usman sai ya bi dujal to sannan sai da na ali bin abi talib ran da za a je yakin tabuk kowa ya zai fita annabi ya ce sai da na ali idan sai na ciwo zai fita annabi ya ce zauna mana kai jire garin nan ya ce rasulullahi a bar ni cikin mata da yara ƙanana ya ce ba ka so ka zama matsayinka kamar annabi haruna a ƙarƙashin annabi musa Allahu akbar.
ai ɗan uwana ne ai kai ne wakili na in mun muka ce mun yi tafiya ai sai ka riƙe mana gari haka annabi ya faɗa haƙƙin sayyidina ali Allahu akbar.
to saboda haka mun dan faɗaɗa ne duk mutumin da zai ce wannan ibada ne ba ibada bane idan kuma takalidi haka maka wani ya ɗora ka kayi to Allah ya shirye ka eh ba su ba ko musulmi haka ka zaga a duniya ba za ka wanye lafiya ba kuma duk mutumin da yake son annabi sai ya dunkule ya so masoya annabi wayannan ma'awiya bin abi sufyan da ake zagin sa duk wanda ya zagi ma'awiya ba zai gama lafiya ba shari'a bai da zagi ma'awiya ba in za ka zaga sai ka zagi dan sa yazidu akan aikin da yayi malaman tarihi wasu sun zagi yazidu malami kaman goma sun zagi yazidu kaman ibnu hajar asqallani da imam suyudi da ibnu hajar alhaitami manyan malama imamun sha'arani sun tare da yawa sun la'anci yazidi wasu kuma suka duba kar garin la'ana a shiga wani fannin suka ce hima da rayin zaginsa aka yi da ya fi ya fi kyau shi yasa a maulidinmu duk lokacin da muka biya wa inda yawa ƴaƴan annabi ba daidai ba in zuciyar mu ta motsa sai mu la'ance shi wani yayin ko mu kau da kai saboda ba mu muka fara ba magabatan mu sun yi da dalili wannan shine akan yazid amma ma'awiya Bunu abi safayan idan ka kuskura ka la'anci ma'awuya illar da zai farar maka ya fi ƙarfin toyewa shi ma'awuya a yadda yake bari mu muku kwatancensa ruwa ne garinku yana kwari kuna jin wannan garinku ne a kwari kwari sosai ɗan kewayen garinku kun yi dinga ruwan ya hana dingan fita to amma ta kafa an kai haka kana jin kuf kuf kuf a garin naku inda tona gurin nan ka ga yadda za a yi muku ko ruwan bai je ka ba ka tona nan yaya shi ruwan yana neman gurin fita ya rasa in ka taba har kana jin karar ruwan haka a ƙasa wai ka ce can ba kogin bane bari na ballo nan anya za ku tsira to wallahi haka zagi ma'auya yake kana zagin sa sai ka ji ka zama kafiri sannan ka farga sai ka zama kafiri za ka farga menene dalili baban ma'awiya sahaban annabi ne yar uwar ma'awiya matar annabi muhammadu ne annabi yana aurenta umma habiba bintu abi sufyan sannan ma'awiya sahaban annabi ne bayan fatawa maka an yi buɗin maka ma'auya ya riga babansa musulunta baban ya musulunta kowa ya musulunta sai baban ya ce to yana neman alfarma ɗana zai dinga rubuta wahayi na ƙur'ani ƙur'anin da kake karantawa a yau ma'auya ne ya rubuta shi shi a gaban annabi baya rubuta hadisi yana nan da alƙalaminsa da tawada in dai ƙur'ani ya sauka ma'auya zai ce bismillah ya rubuta shi ya kare martaban ƙur'ani Allah ya kare ƙur'ani ma'awiya shi ya rubuta ya bayar in kana karanta ƙur'ani ma'awiya ne ya rubuta maka shi wahayi kur su suka kiyaye ƙur'ani suka rubuta suka yi komai a sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi guda bakwai ma'awiya yana daga cikin sakataren da ba yi da aiki sai ya rubuta alƙur'ani to yanzu a he manzon Allah ya kira wanda bai yarda da shi ba ya bahi rubutun alkur'ani wanda shi ne abin da aka aiko shi da shi sannan annabi ya ɗaga hannu ya ce Allah a yaƙi kar a rinjayi ma'awuya sanda labari ya kai sai da Ali ya ce da na san da wannan hadisi ya ce wallahi da ban yaƙe shi ba an tayi an ji an tambayi ma'awuya aka ce ma'awuya tambaya muke maka kai da Ali wanda ya je tambayi ma'awuya hakan malamai sun ce sa'idu ne bin abi wakas wani kaunin an ce abu huraira ne wani kaunin an ce ba su ba ne abu ayyuba ne al'ansari to dai a zaben annabi ɗaya ne dai daga ciki mun gaya muku yake wai kai da ali waye wani gaskiya waye yake kan gaskiya ce ali ne ali ne yake kan gaskiya ya ce to ai ka zalunci ali ya ce a kai ma ka zalunce shi kai ma ka zalunce shi ya ce a to me dalili ya ce lokacin da muke yaƙi ka taya yi mana ba gida ka zauna ba yano ai da muka je yaƙi da ali ai kai baka taya alin yaƙi ba to da na zalunce ai kai kuma sai ka taya yi to kai ma kamar ni kake yi me mafita ce da Allah ya gafarta mana wannan ita ce mafita ku je ku duba littafin da ake kiran sai shawahidul haqa na Isma'il ibn Yusuf an-Nabahani kadimun sunna wa kamidul bid'a yace yakin da aka yi tsakanin Ali da Muawiya yace duk wanda Muawiya ya kai yana da lada daya yayi kokari ne yayi kuskure إيه ومن قتله مظلوما ومن قتل فظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه- إنه كان منصورا ومن قتل مظلما duk wanda aka yi dan uwansa da zalunci faqad ja'alna li walihi sallanan yan uwansa suna da dama su nemi diya fala yusrif fil qatl amma kada su yi barna wajen kisa su ma su nema yace ma wuya haƙi ya nema yayi kuskure sai da na ali yayi kokari yayi daidai yace ali yana da lada biyu ma'awiya yana da lada daya to saboda haka ko ba komai a lahira ka sani matar ta yi da na rasulullahi sallallahu alaihi umma habiba Allah zai ba ta ceto in ma kana ga da wani abu da ya ma kaikayi a zuciyarka ka san an ce kai ceto ta bar babanta ne a wuta bare baya ciki ta bar dan uwanta ma'awiya sahabban manzon Allah za su yi ceto shi ma'awiyan shi ma ceton zai yi sarkin manzon Allah Abu Sufyana zai yi ceto shi kuma sarkin Annabi Muhammad ne ɗansa Yazidu zai yi ceto shi ma ɗan Abu Sufyana ne Yazidin zai yi ceto Ma'awiyan zai yi ceto Abu Sufyana zai yi ceto M- nawa muka samu uku Umma Habiba bintu Abu Sufyana za ta yi ceto to kana da damar magana a nan ba ka da daman yi saboda haka dai Allah ya yarda da su ranar yakin yarmuki ku duba kokarin da yazid dan abu safaya na yi ba dai yi ba da an ci musulmi yaki yazidu dan abu safaya a ranar yakin yarmuki lokacin khalid bin walid shine komanda to wayannan mutane ka fike har he ka ce zaka zage su ai da sanin Allah kuma ran da za a yi yaƙi tsakanin sayyidina Ali da Ma'awiya inda za ka san Allah yana son yaƙin shi kuma yake so a yi ai mun ga aya a duba albidaya wa nihaya na ibn kasir a duba sayar alamin nubala da alkamil fi tarik da ana yaƙin Allah so yake a zub da jini da yawa Allahu akbar kuma gurbin da aka yi wannan yakin fa na saffai ne kafin yakin sayyidina ali da ma'awiya sau 99 aka yi yaki a gurin tarihi shi ya nuna mana haka nasu ne na cikon ɗari a yi yaki a gurin a yi yaki a gurin sau 99 na ali da ma'awiya shi ne cikon na ɗari ana yakin saffai ne ana kan yi can an jima Allah ya girka hadari duk malamin tarihi ya san wannan an ɗauka ruwa za a yi da aka barke sai Allah ya saki ruwan jini in ya taba ka jini ne in ka tara da ƙwarya jini ne sai da Allah ya lullube ƙasa da ruwan jini a me yasa Allah ya haka yana so ne in jinin da Allah yake so akan kai Usman jinin da yake so a zubar din in an ce za a zubar musulmi za su kare Allahu akbar Allah ya ce to tunda sun yi ƙoƙarin su musulmin ko ba su yi duka ba bari in cika sa musu gurba shine dalilin zub da jinin da bai zub da jinin ba iya jinin da za a zubar a jikin mutane ba za a samu wannan jinin ba Allah ya yi ruwan jini in kana tafiya farkon jini kake tafiya shi Allah da yake ruwan jini ba yana ga aikin ba to aikin so yake ayi ayi kana zargin ma'auya ko ali Allah ne yarda za a yi kurin ka nema musu kyakkyawan mafita ka ce Allah sahabban annabi ne Allah ka musu gafara ka musu gafara a lahira za a kama ka ne a ɗaure don ka ce Allah ya musu gafara to a dunkule filin yana da faɗi duk mutumin da ya yi ga layin da ba yi da ilimi kar ya dogara da maganar da ba gani a rubuce ba zagin wa'annan baya jawo duniya ma alkhairi ba kai da kai ba kuma duk mutumin da ya tsani ɗaya daga sahabban manzon Allah Sallallahu alaihi wasallam wanda sun yi wa annaba aiki ko kwananka bai kare ba za ka yi gajeren mutuwa ko manzon Allah akan baya so a zagi sahabbansa mun gani a aikace yayi ku duba littafin da ake kiransa da shawahidul haqqa na Ismail ibn Yusuf an-Nabahani a duba sa'adatul daraini fi salati ala sayyidil kaunaini na Ismail ibn Yusuf an-Nabahani a duba nuzhatun nazirina fi manaqibi ahlul madina a ga yadda Allah a nuzhatun nazirina Allah ne ya nuna kihi Allahu akbar a wayannan littattafai guda biyu manzon Allah mun ga kihinsa don a sa'adata darenin da shawayin da hakan Mm.
an samu masu irin wannan halin wani bawan Allah ne a wannan littafin yana da makoci makocinsa bai da aiki sai zagin sai da na ababakar sadiq Allahu akbar
har yi da makocin suke sa'insa wata ran dai suka yi babban ɓacin rai a zan zagin abubakar a ran nan ɓacin rai ya hana yi cin tuwo Allah yana nan da ikon sa da ya kwanta dan barcin rum ya dauke ba sai ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi sai ce ya rasulullahi yanzu a yi haka duniya ya zama ya rasulullahi mutanenka yanzu ba su da aiki sai zagin sahabinka annabi ya ce sahabin na wa aka zaga Allahu akbar ya ce abubakar mana waye ya ce makoci na wani a gida makoci a kasuwa na makoci ku duba littafin abinda annabi ya fara yi da ya zare annabi ya bashi wuka ya ce ka je ka yanka min shi muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ce kai al'umman annabi annabi ya bada wuka a yanka ka ka san abin ya damu annabi muhammadu ai Allah
annabi ya ce ga wuka ka je ka yanka yi a mafarkin sai dan wukan ya zo a mafarkin ya danne shi ya danne shi yana yanka shi da wukan tsirtuwan da jini da sai da ya bata rigansa ya gama yanka ya sai kururuwa wayo wayo wayo sai ya barka ya ce jama'a me yake faruwa ka ce wala makwacinka wane wane yanzu barayi suka yanka yi fajakan shi kuma da ya farga da ya tashi sai ga karton jini a jikinsa duk jini ya bata shi ya tashi ya je gidan ya ga ga inda ya yanka baki kirin ya ce jama'a ku tsaya wallahi ba barayi ba ne abin da muka yi ga yadda muka yi da shi ga yadda muka yi da shi a mafarki ne annabi ya ban wuka ni na yanka shi shaida aka ce ina yi da ya ce ga jini a jikina ina taya mafarki dama na ga jini ya tsarto min to ga jinin annabi ne bani na zo na yanka shi irin wannan hadisin a littafin ya kai arba'in arba'in to amma za mu kawo uku sai mu bar muku sauran wanda yake so ya ga ragowar kuma sai duba shawahid haqqa da sa'adatu dare na biyun wani bawan Allah ne yana da bawa bawan nasa kuma zai je aikin hajji sai mai gidan ya ce to don Allah zan baka aike in ka je ka gaida min da Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ce da annaba abin da ya hana ni zuwa gurinsa abokan kwanciyar nan nasa ne guda biyu ba dan su ba da na gaishe shi amma ba na so na je kusa da yin ga Umaru ga Abubakar ya ce su ne baya so ba dan su ba ya ce da na je amma ka gaishe min da shi mutum ya zo ya aikin hajji ba ya kammala aikin hajjinsa zai dawo bai gaya wa annabi wannan magana ba a mafarki sai ya ga manzon Allah Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ganin annabi ya ce kai ba ubangidanka ya ban sako ba baka gaya min ba kuma za ka koma ya ce ya Rasulullahi wallahi kunyarka ne kunya nake ji yasa na kasa gaya maka annabi ya ce to yi kenan sai annabi ya ɗauki wuka almakahi ya ce bari in bayar kafin ka je a yanka min shi sai ba da wuka almakahi aka tafi da shi shi kenan da ya ga wannan sai farka bayan ya gama aikin hajji ya gama ziyararsa na annabi ya dawo yana dawowa gida ya ce yaya labarin kafin ya zo gida ka ce ba ka da labarin ai bayan ka tafi barayi ne suka zo suka kai ma sayyadinka barayi ya ce barayi da me ya ce da ya ce a'a ba barayi ba ne annabi ne ya tura a zo a kashe shi Allahu akbar manzan Allah ne Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura ina nan aka ce to yanzu idan ka ga askar da kake cewa da aska za ka gane wannan almakayin ya ce zan gane sai da aka ɗauko masa aska akwati guda yana sa hannu ya ce wannan ne aka ce to wallahi yi muka gani a kansa wannan annabi ya bayar aka ce waye gari wannan muka gani wuyan a yanke ya ce wannan askan annabi shi ya bayar ku duba shawahidul haqqa na Ismail ibn Yusuf an-Nabahani na uku wani bawan Allah shi ko wannan bawan Allah ya kirawo bawan sa hima ya ce wane za ka je aikin hajji zan je ce to don Allah an ka je ka ce da annabi eh ba dan abokan kwanciyar nan nasa guda biyu ba ya ce da zan ziyarce shi amma ka gaya masa fa hi baya kaunan su dan ka san maganar da zaka faɗa Inna lillahi.
ka gaya masa yace wai hi baya karkace kai hi baya kaunan su yawwa kamar ba hawaye na gaskiya karkace kai shi baya kaunan su shi kenan ya je karata a gaya annabi ya gama aikin hajjin sahima ku duba dai littafi bayan ya gama ya zo ziyarar sayyidina rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
ya zo ya ziyarci manzon Allah shi ma irin wannan zai tafi ya ga annabi a mabarki ya ce masa kai ina saƙon da aka baka ka gaya min a'a ya ce ya rasulullahi wallahi kunyarka ne yasa kunyarka nake ji ya ce to abin da ya gaya min ka gaya min ya ce ba zan iya faɗa ba manzon Allah a gaban ka dai ba zan iya ba ya ce to in ka koma ka ce masa ni da Allah ba ma ƙaunansa ni Muhammadin rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam.
tun da baya son abubakar da umaru ka ce masa ni da Allah ba ma ƙaunansa kuma idan ka gaya masa haka ka ce yau ran da ka koma duk ran da za ka koma dai ranar lahadi za ka je garin kunji annabi to waye gari litilin ka je ka bayi labari ran da ka bayi labari a ran nan wani ƙurji ka ce injini zai fito a goginsa saboda bala'in masifar da yake cikin ƙurjin fuskarsa zai zama fari tas waye gari fuskarsa zai zama jajir ranar talata ranar laraba sakara alaihim سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هسوما فترى القوم فترى القوم فيها سرعيا كأنهم أعجاز kan نكل kuma كاويا yana cewa salasata laya- salasata ayyamin yawwa yake tuna annabi annabi salihu ثلاثة ثلاثة أيام إلا ba رمزا nan ba na annabi salihu na annabi salihu da yake magana yake cewa to ga mutanen bari in jama yake cewa atalamuna anna salihan تعلمون أن صالحا مرسل من ربي مم.
قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون Mm.
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون Mm.
فأقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين Mm.
فأخذلهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم to جاثمين kaji a, aka rike su ko eh salasa wa yan zalika wa'adun ghayr- ذلك yawwa.
وعد غير to مكذوب kaji ga zalika wa'adun ghayr makazubin eh kwana uku nan ba za a ketare ba annabi kwana uku ya bayar rak kuma su ma mutanen annabi salihu ran laraba aka harkar da su su ma adawan ran laraba yi ma wannan mutumin ran laraba ya mutu ya ce ka ce in ji ne ranar laraba fuskanta za ta yi baki kirin a ran nan kuma zai gamu da Allah ka gaya masa haka mutumin nan ya koma yana dawowa fa ya ajiye kayansa sai sayyadin ya kira ya ce kai ku kira mun wani ya zo sai aka kira shi ya zo ya ce kai ina sakon da na baka ba ka gaya wa annabi ba ne ya ce gaggawa kake ka saurara zan gaya maka ga yadda muka yi da annabi ga yadda muka yi da annabi amma ya ce tun da baka son sahabansa shi da Allah ba sa ƙaunar ka sai kyalkyale da dariya ya ce to ba sa ƙauna na ai na huta dama su yake wahala ni ma na huta ya ce a saurara akwai magana ai saurara akwai magana
Inna akwai lillahi.
magana akwai magana ba yau lahadi ba ya ce eh to gobe litinin in ji annabi yake fuskar ka za wani kurji zai fito a fuskar ka ranan talata fuskan ka zai zama fari fat laraba zai yi ja zai yi baki a ran nan za ka mutu kuma ya ce za a gamu da kai da Allah sai murna ya koma ciki Inna lillahi. Inna lillahi.
waye gari ya gaya mutane kowa ana kallo gari yana yi wayewa sai ga kurji ya fita a goshinsa fuskan nan ya yi jajir waye gari ya yi fari ya yi baki a ran nan ya mutu to a cikin hadisin kusan arba'in mun ba ku samfur guda uku sauran wanda ya duba za ka kaddama wanda suka fi wannan wanda kuma Allah yake kihin bayansa shi ne nuzhatun nazirina wasu mutane ne daga Iran don ku duba littafin Nuzhatun Naziri na bi manaqibul mudaw- Madinatul Munawwara a Iran suka tashi suka zo gun gwamnan Madina suka hada baki da gwamna gwamnan kuma irin nasu ne suna neman juyawar daula sai daular ta juye da irin gwamnar da suke bukata shi ke naka zo aka tattauna gwamna aka tattauna da gwamna ya ba da izini akan za a ji a tono abubakar da umaru a ɗauke su in ma ina za a kai su mutane arba'in a nuzatun nazirina da tebur da diga da magirbi da gatari duk kayan aiki da ka sani a ran nan sai da aka zo da shi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwamna ya kira mai gadi ya ce kai mai gadi yau mutane za su yi aiki a cikin nan ka fita ka ba su fili kamar rauran muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi bai san cewa akwai masu gadi na na koye ba daga Allah mai gadi yana kuka ya bar kabarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sha biyun dare yana yin mutanen nan arba'in suka dinga dannuwa kabarin suna shiga suna shiga suka yi gasu arba'in kaf a tona abubakar da umaru a ɗauke su daga madina a mai da su iran in ma ina za a kai su a kai su an gama shiga kaf su arba'in ɗin sai aka ji wani ƙara da wani girgiza haka da aka zo aka duba a sama Allah ya yi da su ƙasa ce ta buɗe ta haɗiye su ba san inda suka yi ba har yau wayan kana ƙin su a baki ga wanda suka yi a aikace ba su kai labari ba to saboda haka wanda Allah ya ganar da shi ya ganar amma dai ana son manzon Allah sallallahu alaihi a so yi kulliya la juz'iyya duk wanda kaga an ya tara nasaba da annabi dan uwansa ne mahaifinsa ne sahabbansa ne jama'arsa ne ka so su dan suna son annabi Muhammad sallallahu wanda ya ma ba daidai ba ko bai kwanta ma a rai ba ba kai ne alƙali ba akwai Allah kuma laifi in an yi ba kai aka yi ba in kuma da kana ga da laifin to duk suna gurin Allah inda gyara Allah ya gyara amma ba kai za ka yi wa kanka hukunci ba Allah ya ganar da mu ni Allah yake cewa يحلفون بالله لكم ليرضوكم yalihu billahi suna rantse muku da Allah alaihi lakum da ku liyurzikum dan ku yad- billahi da Allah dan ku yadda da su aiwal mu'minuna ya ku mumine fi ma balagahum an cikin abin da ya isar muku an aza rasulu ga cutan da suke wa annabi annahum mato na cewa ba su aikata ba Mm.
والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين to malam ko kuna da niyya ne za ku yi azama ko to Allah ya saka da alkhairi jama'a sun kawo mana ziyara ne kuma za su koma Allah ya saka da alkhairi jama'a ai musu addu'a ayatul ibrahim sha daya Allah ya saka da alkhairi darajar manzon Allah